ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wanda shi ne darasinmu na hamsin a littafin al'adab al-mufrad na al'imam abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari mai rasuwa a hijira da 256 shekarar sa 1181 rabuwarsa da duniya yana roƙon allah madaukaki ya masa rahama za mu ci gaba daga hadisi na 256 insha Allah wannan darasi yana karantar da mu matsayin soyayya a tsakanin musulmai al-mahabbatu fillah imam bukhari ya ce babi na 131 at-tahabbi bainan nas التحاب شيني التواد بين الناس وتصويا سكان المجتمع ابن القيم الجوزية لتافس الجواب الكافي في مجلد نفر في نقليل تسئن yace ita soyayya iri hudu ce a karantarwar musulunci soyayya ta farko ita ce mahabbatullah son Allah madaukaki soyayya ta biyu ita ce mahabbatu ma yuhibbullah son abinda Allah madaukaki yake so son Allah madaukaki wajibi ne na biyu son abinda Allah yake so shi ma wajibi ne to amma soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala ita kadai ba ta amfanarwa soyayyar mutum ga Allah subhanahu wa ta'ala ita kadai ba ta amfanarwa domin kafirai ma suna yin ta وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبه حتى كافرين سنة cewa suna son Allah. wajibi ne ka so Allah amma soyayyar ka ga Allah ita kadai ba ta amfanarwa sai ka so abin da Allah madaukake yake so wannan ita ce soyayya ta mahabbatu ma yuhibbu Allah subhanahu wa ta'ala soyayya ta uku ita ce masoya Allah madaukake su so juna wanda shi ake kira al-mahabbatu lillah masoya Allah su so juna soyayya ta hudu ita ce soyayya tasu ta kasance domin Allah masoya Allah su so juna kuma soyayya tasu ta kasance domin Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan nau'ukan soyayya guda hudu kowannen su wajibi na biyar shine haram shine al-mahabbatu ma Allah ka so abinda Allah madaukaki baya so wannan haram al-imam al-bukhari yayi wannan babi don ya karantar da mu matsayin soyayyar masoya Allah a tsakanin juna matsayin musulmai su so juna ka'idar soyayyar juna ita ce ta kasance a kan son Allah shi yasa ya ce a tahabu bainan nasu babu tahabi bainan nasu babi da ke magana a kan matsayin soyayyar masoya Allah a tsakanin mutane wato a samu soyayya a tsakanin mutane حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي إسماعيل بن أبي أويس yana da ɗan uwa da ake kiransa Abdulhamid bin Abi Uwais mahaifiyarsu kanwar al-Imam Malik don haka al-Imam Malik kawun su ne Ismail bin Abi Uwais yace dan uwansa shine Abdulhamid bin Abi Uwais ya ba shi labari an Sulaiman bin Bilal an Ibrahim bin Usaidin an jaddihi ya karbo hadisin daga kakansa wato ibrahim bin abi uwais wani kakansa din kuwa majhuli don haka yasa hadisin wato yana da aibu ta wani gefe ana abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa la tadkhulul jannata hatta tuslimu ba za ku shiga aljanna ba sai kun musulunta ba za ku shiga aljanna ba sai kun musulunta wala tuslimu hatta tahabbu ba kwa musulunta cikakken musulunci wato sai kun so juna wa afshu salama kuma ku rika yada sallama a tsakanin juna tahabbu wannan sallama za ta sa ku so juna wa iyakun wal bughda kuma ina muku gargadi game da kiyayyar wato kiyayya ga juna fa in fa inna hadiya al halika domin kiyayya ita ce mai aski la aqulu lakum tahliku sha'ra ba cewa nake soyayya kiyayya tana aske suma ba walakin tahliku din sai dai soyayya kiyayya wato tana aske addini don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana gargadi game da ita imam al-bukhari yace haddathana muhammad bin ubayd قال حدثنا انس بن اياب عن ابراهيم بن ابي وسيد مثله irin wannan hadisi ma da hadisin al-imam al-bukhari ya same shi ta hanyoyi guda biyu wannan hadisin yana dauke da masaloli muhimman gaske yana ɗauke da matsaloli muhimman gaske da dama matsala da farko inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai da ya rantse wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa la tadkhulul jannata hatta tuslim ba za ku shiga aljanna ba sai kun musulunta don aljanna ta musulmai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa da Allah wannan riwaya guda ke hadisin nan yana tafi a littafin nan insha Allah hadisi na 980 a littafin al-adab al-mufrad ya zo da riwaya ta biyu wannan riwayar ta biyu ita ce tafi shahara an abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيده ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa la tadkhulul jannata hatta tu'min ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani wannan riwayar tana cikin al'adab al-mufrad din nan tana babu insha'i salam akwai wurin da al-imam bukhari ya ware bayani game da matsayin sallama ya kawo hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabu kuma ba za ku yi imani ba din sai kun so juna imani bai samuwa ga bawa sai ya tabbata mai son dan uwansa musulmi a samu soyayya a tsakanin juna wato su musulmai awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum shin ba kwa son in nuna muku wani abin da in kun yi shi za ku so juna a wancan riwayar ke sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afshu salamu bainakum ku rika yada sallama a tsakaninku kuma hadisin yana sahihu muslim kitabul iman babu bayani annahu la yadkhulul jannata illa almu'minun al-imam muslim babin da yayi hadisin nan shine babu masu shiga aljanna sai masu imani ya kawo hadisi na 93 wannan ya samu riwayar sahabban annabi da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa aljanna ta musulmai ce kafiri bai shiga aljanna hadisin da ya zo cikin sahihu muslim an abi hurairah har yanzu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu ba za ku taba shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu kuma ba za ku samu cikakkiyar imani ba hatta sai kun so juna awala atullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum shin ba ku so in nuna muku wani abin da in kun yi shi za ku so juna annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masa habbai afshu salama bainakum ku rika ya ta sallama a tsakanin har yanzu a sahihu muslim akwai riwayar abu huraira ala adullukum ala ma tahabbuna bihi shin ba ku so in nuna muku abin da za ku iya son juna ta hanyar sa in kun rike shi za ku iya son juna afshu salamu bainakum ku rika ya sallama a tsakanin hadisin yana musnadul imami ahmad da kitabul iman na al-imam ibn manda hadisin 333 akwai riwaya ta zo cikin al-musnadul imami ahmad hadisin abu hurairah har yau annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tadkhuluna al-jannata hatta tu'min ba za ku taba shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minuna hatta tahabbu ko ba za ku taba zama masu imani ba sai kun so juna ala adullukum ala ra'si zalika shin ba kwa so in nuna muku wato saman haka wata riwayar yace milaku zalika kuna so in nuna muku abin da ya mallaki haka abin da zai iya sa ku so juna afshu salamu bainakum ku rika ya sallama a tsakaninku har yanzu akwai riwaya ta al-Imam Ahmad hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu kuma ba za ku samu imani ba sai kun so juna awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum shin ba ku so in nuna muku abin da in kun aikata shi za ku iya son juna annabi sallallahu alaihi wa sallam yace afshu salamu bainakum ku rika ya sallama a tsakanin hadisin yana musamman da ibnu abi shayba kamar yadda muka ce yana musnadul imam ahmad hadisi na 1430 waɗannan riwayoyi ne na abu hurairah shi kadai to ba shi kadai ya rawaito hadisin nan daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba akwai hadisin azubairu bin al'awwam azubairu bin al'awwam hadisinsa yana sunan turmizi kitabu sifatul qiyam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dabba ilaikum da'ul umami qablakum cutar da ta hallaka al'ummomi da suka gabace ku yanzu ta rarrafo ta shigo cikin ku Allah ka tsare mu al-hasad wal baghdha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cutar nan ita ce hasada da kiyayya hasada da kiyayya sai manzo Allah ya ce hiyal halika su ne masu aski la aqulu tahliqu sha'ra ba cewa nake hasada da kiyayya suna aske su ma ba walakin tahliqu din sai dai suna aske addini wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu kuma ba za ku yi imani ba sai kun so juna afala unabbi'ukum bima yusbitu zalikum lakum shin kuna so in ba ku labarin abin da zai iya tabbatar muku da wannan soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afshu salama bainakum ku rika ya sallama tsakaninku don haka yasa malamai suke cewa idan aka yada sallama tsakanin makiya juna to wannan adawar aibu na adawar ta kau mafi munin hali shine saboda kin juna ya zama babu sallama a tsakanin musulmai akwai riwayar da hadisin zubair bin al-awwam ya zo da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbiukum bi amrin idza fa'altumuhu tahabbtum shin ba zan ba ku labarin wani al'amari wanda in kun yi shi za ku rika son juna ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce afshu salamu bainakum ku rika ya sallama tsakanin wannan lafazi ya zo cikin al-musannaf da yuna bin shayba haka ne yana musnad al-imam ahmad al-imam ahmad ya rawaito hadisin abu huraira da kuma hadisin as-subayr bin al-awwam hadisin abu huraira hadisi na 1430 hadisin azubair bin lawan hadisi na 1410 riwaya ta al-imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yace abu guda ne yake zama mai aski addini a wancan riwaya ta al-imam tirmidhi manzo Allah yace hasada da gaba kiyayya ita ce gaba al-babba hasada da kiyayya suna aske addini amma a riwaya ta al-Imam Ahmad Nabi sallallahu alaihi wasallam yace al-baghdau hiya al-halika kiyayya ita ce take aske addini wa amma inni la aqulu tahliku sha'ra ni ba cewa nake tana aske gashi ba walakin tahliku din sai dai kiyayya tana aske addinin mutum Allah ka tsare mu don haka yasa ƙin musulmi yana da hadari kwarai حديث ينا مسند الإمام البزار بإسناد جيد ينا السنن الكبرى نا الإمام البيهقي كتاب الشهادات لفظ الإمام البيهقي النبي صلى الله عليه وسلم يتي الحسد والبغضاء هي الهالكة حسد دكيية سوسك أسكى الدين هالكة الدين لا هالكة الشعر والذي نفس محمد بيده ina rantsuwa da wanda rayuwar Muhammadu ke hannunsa sallallahu alaihi wasallam la tu'minu hatta tahabbu ba za ku taba samun imani ba sai kun so juna afala unabbiukum bi amrin idza fa'altumuhu tahabbtum shin ba ku so in ba ku labarin wani al'amari wanda in kun yi shi za ku so juna annabi sallallahu alaihi wasallam yace afshu salamu bainakum ku rika ya da sallama a tsakaninku hadisin yana sharhu sunna na al-imam bagawi kuma waɗannan riwayoyi duka sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba ta'liqur rabi haka nan gayatul maram hadisin 414 wannan shine abu na farko ya tabbatar mana cewa aljanna ba a shiganta sai da imani Allah ka ba mu imani abu na biyu da hadisin da yake karantar da mu wato shi ne cewa sallama tana kawar da kiyayya wannan hadisin yana karantar da mu sallama tana kawar da kiyayya don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa afshu salama tahabbu ku rika ya ta sallama za ku so juna kuma haka ne ka lura da a ce za ka yi tafiya ka je wani garin da baka taba zuwa ba baka san mutanen garin ba idan kana tafiya a wannan gari kayi kiliya da mutum bai maka sallama ba za ka fi samun tashin hankali akan a ce mutanen gari duk wanda ka iso zai ce assalamu alaikum hankalinka zai kwanta wato sallama tana da albarka abinda manzon Allah yake karantar da mu kenan sallama tana kawar da kiyayya don haka yasa shedan yana amfani da kiyayya ya sa mutum ya ƙi yin sallama da dan uwansa saboda in har za ka yi sallama to shaidan zai sa ma tunanin aiki yayar kama ba ta yi tasiri ba abinda manzon Allah yake gaya mana assalam yunafil bagba sallama yana kawar da kiyayya a tsakanin musulmi kuma wannan ya nuna cewa kiyayya a tsakanin musulmai yana da hadari mai girma hadarinsa yana aukuwa nan duniya kuma yana aukuwa a lahira hadarin kiyayya a tsakanin musulmi akwai malamin da ake kiransa al-imam Muhammad bin Abdullah al-Tibi yace al-baghdau tazhabu bid-dini abinda manzon Allah ya karantar da mu a hadisin nan shine ya mana misalin da kowane mai hankali zai iya ganewa babu bayanin da wani malami zai maka fiye da bayanin da manzo ya cikin hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara da hadarin kiyayya a tsakanin musulmi yace kiyayya tana kawar da addini kal Musa tazhabu bish'ari kamar yanda aska take kawar da gashi akwai misalin da yafi wannan idan aka ce aska ta kawar da gashi babu sauran abin da ke kan mutum to haka kiyayya take kawar da addini gaba ɗaya ba abin da ke ragewa Allah ka tsare mu kuma wannan hadisi da muka karanta kamar yadda muka kawo riwaya ta Abu Huraira ita ce ta zo cikin al-Adabul Mufrad akwai riwayar Az-Zubair bin al-Awwam waɗannan riwayoyi sun inganta ba su kadai bane akwai hadisin Shuraihu bin Hani akwai hadisin abdullah bin amrin shi ma sahabi ne akwai hadisin albara'u bin azib akwai hadisin anas bin malik akwai hadisin abdullah bin umar waɗannan sahabbai gaba ɗayansu sun tabbatar da abin da ya zo cikin hadisan da muka karanta don haka ba sahabi ɗaya bane ba biyu ba sahabi na uku shine abdullah bin salam abdullah bin salam kana hibran min ahbar al-yahud fi yathrib يعني في المدينة قبل قبل هجرة المصطفى هذوك تشندا النبي صلى الله عليه وسلم يكي مكة يهودا وصلنا نا أجرم مدينة daga cikin malaman yahudawan madina akwai mutumin da ake kiransa abdullahi bin salam wanda allah maɗaukaki ya jinjina wa musuluntarsa ya saukar da aya da ake karantawa har zuwa tashin kiyama an jinjina musuluncin wannan malami na yahudu ka duba taurin kai irin na ba yahudi bare kuma malamin su amma mutumin nan Allah ya nufe shi da karban addinin musulunci don haka yasa Allah ya yi magana cikin suratul ahqaf aya ta goma qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi kaji yanda Allah yake siffanta Abdullah bin Salam wa shahida shahidun min bani isra'ila على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين عبد الله بن سلام حديث سينا سنن أبي داود كتاب أبواب النوم باب في إفشاء الصلاة ينا سنن ابن ماجة ينا كتاب المقدمة باب في الإيمان جمدا yana ba da labari game da yadda mutane suka tarbi manzon Allah a lokacin da mutane suka tare annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira zuwa madina abdullahi ibn salam ya ba da labari saboda abin ya ba da sha'awa ya ce mutane sun fita wato har zuwa kuba saboda sun samu labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso cikin abin wato da abdullahi bin salam yake ba da labari wanda ya ba da sha'awa ya ce shi ma yana cikin waɗanda suka fita tare da mutane a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso Quba walam yakun qad aslama yawma idin Abdullah bin Salam a lokacin fa bai musulunta ba gashi malami ne cikin Yahudawa ya ba da labari cikin hadisan da muka karanta ya yana sunan Abi Dawud sunan Tirmidhi sunan Ibn Majah ya ce lamma kadiman nabiyu sallallahu alaihi wasallam almadinata a lokacin da annabi ya iso garin madina in fajalan nasu ilaihi mutane sun yi tururuwa in fajalan nasu ilaihi mutane sun yi tururuwa zuwa ga manzon Allah saboda dama musulunci ya riga ya yazo a garin madina kafin annabi ya hijira ya dawo gari lokacin da labari ya iso cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan ya taho kuba mutane suka fita daga gari ya ce fa kuntu fi man ata ni ma ina cikin waɗanda suka tafi ganin manzo amma ni abin da ya kai ni gare shi abubuwa guda biyu ne in kalli fuskarsa in ji maganarsa tun da na yi karatu da na ga fuskar makaryaci na gane kuma na na na yi karatu da na ji maganar makaryaci na san makaryaci ne saboda haka shi abin da yasa ya fito daga Madina ya zo ne ya kalli fuskar manzon Allah yace falamma ra'aytu wajhahu lokacin da naga fuskarsa araftu annahu wajhu ghayr ghayru kazzabi na tabbata da cewa wannan fuska ba ta makareci ba ce da na kalli fuskarsa na tabbata wannan fuska ba irin ta makareta ba ce yace to na samu guda daya dama abubuwa guda uku ne da farko ya ga fuskar manzon Allah na biyu ya ji maganar manzon Allah saboda haka na yi ta ƙoƙari sai da na zo kusa sami ituhu wa huwa yaqul sai na ji abin da manzo yake faɗa isowansa garin Madina abin da yake cewa abu na farko da ya faɗa wa duk mutane ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane afshu salam ku rika yaɗa sallama wasilul arhama ku rika sada zumunta wa at'imu ta'ama ku rika ciyar da abinci ga talakawa wa sallu bil laili wan nasu niya ku rika yin sallah cikin dare a lokacin da mutane suke bacci tadkhulul jannata bi salami za ku shiga aljanna a cikin tsanai wannan shine abin da manzon Allah ya faɗa na farko isowansa garin Madina hadisin yana musnad al-Imam Ahmad sunan Tirmidhi al-Mustadrak al-Imam al-Hakim kuma masana hadisi gaba ɗaya sun inganta shi yana jin wannan shi kenan an gama maganar ba ta makaryaci ba ce wato muhimmin abu a nan shine kamar yadda muka samu cikin hadisin abu hurairu manzo ya yi umarni mu rika ya da sallama ashe abu na farko da ya faɗa wa mutanen madina kenan cewar abdullahi bin salam abu na farko da manzon allah ya gaya wa mutanen madina afshu salama kuma lokacin da manzo ya faɗi wannan magana hikimar allah bai ce ya ayyuhal muslimuna ba ya ce ayyuhan nasu saboda ya san mutanen da suka zo taransa akwai musulmai akwai kafirai manzon Allah ya ce ya ku mutane kaga wannan sako ne gare ga mutanen gaba daya saboda haka Abdullahi bin Salam ya shiga sai ya gane maganar akwai hikima maganar akwai balaga wato manzon Allah yana da hikima yana da fahimta na yanda ya dace yayi jawabi ga mutane domin mutumin da ya taho gari haka ana jin labarinsa ba a taɓa sanin shi ba kasancewar mai ilimi ne zai faɗi magana ne da za ta gamsar da kowa ba maganar da za ta gamsar da masoyansa kawai banda makiyan shi ba wannan abu ya kwanta cikin hankalinsa akwai hadisin anas bin malik anas ya ba da labarin abdullahi bin salam domin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kuba shine abdullah bin salam suka je suka tare manzon Allah yace lamma balaga abdullah bin salam maqdama rasulillahi almadina to bayan zaman annabi a kuba ya karaso madina ana ce lokacin da labari ya iso ga abdullah bin salam a yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karaso garin madina fa ta ku sai ya tashi musamman ya zo masaukin manzon Allah wannan shine abu na ƙarshe ya ga annabi ya ji maganarsa abu na ƙarshe shine zai yi ma annabi jarabawa tun da malami idan ya ci jarabawan to an gama faƙala da ya taho ya nemi isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ba shi dama ya ce masa inni sa'iluka an salati zan maka tambaya game da abubuwa guda uku la ya'lamu kunna illa nabiyyu babu wanda ya san amsan su sai annabin Allah wato wannan mutumin yayi ilimi kwarai domin ba kowane malami da cikin Yahudawa yake sanin irin wannan ilimin ba kaga abin da ya faɗa babu wanda ya san amsan su sai annabin Allah don akwai ilimin da Yahudawa suke boyewa sai mutum yayi zurfin sani kafin a bashi ba kamar musulmai bane saboda haka abdullahi bin salam yana da zurfin ilimi ya kai ga sanin irin waɗannan matsaloli wanda babu wanda ya san su sai masana manzon Allah ya ce tambayi abin da zaka tambaya waɗannan tambayoyi guda uku suna da bayani mai tsawo amma bayanin su yana cikin aladabul mufrad insha Allah za mu iso gare su ba zan karanta su ba amma dai manzon Allah ya bashi amsa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa tambaya uku gaba daya sai ya ce ashadu annaka rasulullah na shaida kai manzon Allah don magana ta gari ya ga manzon Allah ya ji maganar manzon Allah ya yi ma annabi tambaya kuma ya ba shi amsa saboda haka nan take sai ya musulunta amma sai ya ce masa ya rasulullah ina so ka yi min wani kariya innal yahuda qaumun buhtun yahudawa mutane ne masharranta yana faɗin ainihin halin ‘yan uwansa yahudawa mutane ne masharranta in alimu bi islami qabla an tas'alahum bahatuni indaka in suka san na musulunta kafin ka musu tambaya game da ni to za su bata ni saboda haka abin da nake so kada wani ya san na musulunta sai yahudawa sun taho ka musu tambaya meye matsayina a gurinsu su ba da amsa to sannan sai in fito in faɗi in faɗi matsayina yanzu na musulunta to sai ga yahudawa sun taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam tun da an samu babban bako a gari yahudawa sun taho su ma to wato gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'at al-yahud wa dakala abdullahi al-bayt abdullahi bin salam sai ya shiga daki busan ya musulunta ba lokacin da yahudawan nan suka taho sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyu rajulin fikum abdullah bin salam shi abdullah bin salam wani irin mutum ne a tsakaninku kalu suka ce a alamuna ya fi kowa ilimi a yahudawan garin abdullah bin salam ka ce ko ya ce eh ai duk garin nan ba ilimi mai ilimi irinsa wabnu a'lamina kuma babansa ma a da ya fi kowa ilimi saboda haka ya gaji ilimi wa akhyaruna kuma yana cikin mafi alkhairi mafi daraja a yahudawa wa ibnu akhyarina haka ma iyayensa fa kana rasulullah sai manzon Allah ya ce arafa afara aitum in aslama abdullah shin me kuke gani da abdullah bin salam din nan zai musulunta sai suka dace manzon Allah a'azahu Allah min za'a babu Allah ma ya tare shi ka dakata kafin ma annabi ya karasa maganar Allah ma ya tare shi ka dakata suna daɗa annabi fakaraja abdullahi sai ga abdullahi bin salam ya fito daga cikin ɗaki sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah fakadu suka ce ai wannan kake nufi sharru na ai wannan duk yahudawan garin nan ba masharrance irinsa wa bin sharri na kuma ubansa ma haka yake ya gaji halin tsiya حديث ينا صحيح البخاري ينا كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب من فيض القدير الإمام المناوي المجلد نوف شافينا تريد أربعين شدة يأتي وهذا أول مشروعية الصلاة وهذا أول مشروعية الصلاة وتخصيصه wannan hadisi yana daga cikin hadisai wato waɗanda suka tabbatar da shar'anta sallama a matsayin gaisuwa a tsakanin musulmi sannan sallaman nan ta keɓanta da wata falala na musamman don abinda annabi ya jera bayaninsa cikin hadisin nan kana ganin kana fahimtar cewa sallama tana da albarka na musamman li'annahu fatu babil mawadda manzon Allah ya tabbatar mana sallama ita ke buɗe ƙofar soyayya وتعليق لقلوب الإخوان سلم إتكي حتى زكاة ينقوى مسويا الله المؤدي إلى استكمال الإيمان سيكاي هكا كافي إيمان كزي كملا إن جوا إن جاء النبي إن كاكي مسلم كبي كملا kun ga annabi ya isar da saƙon da Allah ya turo shi da shi babu rai manzon Allah ya tabbatar mana matukar babu sallama tsakaninmu to imanin kuma yana cikin na har yanzu imanin bai kammala ba ibnu hajar wato waɗannan masana hadisi na al-imam al-munawi shike da sharhin al-jami' al-saghir shine faidul qadir ibnu hajar a cikin fathul bari shi ma a kitabul istizan babu ifsha'i salat mujallal 11 shafi na 21 ya yi magana a kai a kan albarkan da Allah ya saka masallama sannan ibn al-arabi shi ma masanin hadisi ne ya ce fihi anna min fawa'id ifsha'i salam wannan hadisi yana karantar da mu fa'idoji waɗanda Allah ya sanya ma yaɗa sallama husulul mahabba bainal mutasalimai manzo Allah ya tabbatar mana in ana yin sallama yau da gobe to tabbas Allah zai jefa soyayya tsakanin waɗannan mutane biyu matukar akwai sallaba a tsakanin juna to Allah ku zai jefa soyayya a cikin zukatan masu wannan sallama wa kana zalika lima fihi min itilaf kalima li ta'umma al maslaha hikima ce Allah madaukaki yayi ita sallama din nan Allah madaukaki ya saukar da ita ne saboda a samu wata dama ta haɗe kawunan sahabban manzon Allah ya zama maslaha wato ta haɗin kai na al'umma ta samu biwuku mu'awana ala iqamati shara'i din dan matukar babu haɗin kai to tsayar da shari'ar musulunci ba zai yi ba musamman a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam an-nawawi shi kuma a sharh sahih muslim a juz'i na shafi na 36 yace fihi al-hass al-azim ala ifsha'i salam wannan hadisi ya kwadaitar da mu kwadaitarwa mai girma akan mu yaɗa sallama wa baslihi lil muslimina kullihim dan ma'anar yadawa shine kayi ta ga kowa ba sai wanda ka sani ba in ka hadu da mutum kai mai sallama sai ka tabbata wannan mutumin ba musulmi bane ba za ka yi masa sallama ba amma matukar ba ka tabbatar bane kai masa sallama shi yasa yace basluhu lil muslimina kullihim a yaɗa sallama tsakanin musulmai baki ɗayansu man arafta wa man lam ta'rif wanda ka san shi da ma wanda baka san shi ba don haka sai yace wa salamu awwalu asbabi ta'allufi sallama ita ce sababi na farko na haɗa kan mutane akwai sabubba da dama amma sallama ita ce sababi na farko wa mitahu istijlabil mawadda wato sallama ita ce mabudi da ke jawo soyayya وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض idan ana yada shi to nan ne musulmai suke samun damar wato haɗin kai a tsakaninsu don haka yasa Imam Bukhari ya fara kawo hadisin nan babin nan kafin ya kawo babi na gaba game da haɗin kai don yada sallama shi ke kai ga haɗin kai in babu yada sallama ba a kaiwa ga haɗin kai din wa izharu sha'airihim almumayyiz lahum min ghairihim min ahli milal wanda musulunci dama yana da hanya ta gaisuwarsa ta musamman don haka yasa aka samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa yahudawa suna tsananin hassada da musulmai saboda sallama kur dan sallaman nan gaisuwa ce mai albarka sun so a ce ita ce suke da wato suke rike da ita ba mu ba مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع wanda sallamar kanta akwai albarka na musamman kuma da Allah ya sa na tawali'u tsakanin musulmi babba da ƙarami kowa zai yi ta kuma wanda ke nuna an girmama hurumi na musulmi yana cikin alfutufatun rabbaniya na ibn alan kamar yadda ya zo cikin sharhu sahih muslim bayanin al-imam nawawi matsala ta uku akwai abubuwa da yawa da suke sa a samu haɗin kai a tsakanin musulmai a samu soyayya a tsakanin musulmi amma wannan shine na farko na biyunsu shine kyauta wanda shi ma manzon Allah ya karantar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yayi umarni da mu rika yin sallama tsakanin mu saboda sallama shine matakin farko da ke kawo haɗin kai duk malaman sunna sun tabbatar da wannan sallama ita ce matakin farko na haɗin kai matukar babu sallama haɗin kai babu shi na biyu shine kyauta akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin muwafa na al-imam malik hadisi na 1685 wanda manzon Allah ke cewa tasafahu yazhabul gillu tasafahu yazhabul gillu ku rika yin musafaha musafahan nan tana kawar da gaba tana kawar da iyayya da take zuciya domin musafaha ita ce cikon sallama bayan an yi sallama an yi musafaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita musafahan ita ma tana kawar da kiyayya daga cikin zukata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa tahadaw tahabbu ku rika yin kyauta tsakanin juna za ku so juna tahadaw tahabbu wa tazhabu shuhana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nan ne ake samun wato baraka da ke tsakanin musulmai ya tafi matukar akwai kyauta domin kyauta tana kawar da kiyayya da ke tsakanin musulmi hadisin yana sunan tirmidhi kitabul wada'i wal hiba hadisin abu huraira kuma ibnu hajar cikin at-talfisul habir ya ce riwayar tana da kyau a mujallal na shafi na 69 hadisin yana sahihul jami'i sahih hadisi na 3004 da kuma irwaul galil hadisi na 6601 abu na biyu wanda ke tabbatar da soyayya tsakanin musulmai shine barin sabon Allah barin sabon Allah shi ke tabbatar da soyayya tsakanin musulmai da zaran an samu sabon Allah to wannan soyayyar Allah madaukaki yana ci domin albarka ce dama na sunan shi albarka ce na sunansa idan ya zama ana saba mar sai Allah ya dauke wannan albarka wannan ya zo cikin hadisin Abdullah bin Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yace awsaqu qural islami alwalayatu lillah wal hubbu fihi wal bubbu fihi wato mafi karfin igiyar musulunci wato shine a samu jibinta saboda addinin Allah kana son mutum don Allah ka ki shi don addinin Allah soyayya akan addinin Allah yana da muhimmanci a sunnar manzon Allah hadisin yana littafin al-Imam Tabarani yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2536 haka dan silsilatu sahiha hadisin 998 da kuma hadisin 1728 akwai hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma tawadda isnan fil islam Annabi sallallahu alaihi wasallam yace matukar mutum biyu suna son juna a addinin musulunci fa yufarraqu bainahuma babu abin da zai raba tsakaninsu illa bi zambin yuhdisuhu ahaduhum matukar an samu mutane biyu suna son juna in ka ga soyayyan nan ta lalace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ɗaya daga cikinsu ya yi zunubi idan aka samu ɗaya ya yi zunubi to Allah zai ɗauki albarkan assalam don haka soyayyar sai ta kawo don haka zunubi yana kawar da ainihin soyayyar musulunci ka so dan uwanka musulmi saboda addinin Allah wajibi ne kamar yadda muka gabatar da bayani amma abin da zai tabbatar da wannan soyayya wato shine kasancewar ka kana bin dokokin Allah idan aka samu mutum yana saba ma Allah to Allah madaukaki zai dauke wannan albarka saboda haka sai kiyayya ta shiga tsakani abinda yake mana ishara ga sabani da akan samu tsakanin musulmai za ka samu wasu suna ƙoƙarin sulhun ta tsakani amma su damuwarsu ita ce a yadda a koma a haɗa kai ba su komawa ga hadisin manzon Allah abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matukar mutum biyu suna son juna saboda addinin Allah kaga sun rabu to ɗayansu ya yi laifi don haka ɗinke barakar da ke tsakaninsu bai yiwuwa sai an kawar da wannan zunubi saboda haka sai mai laifi ya tabbatar ya yi laifi to shi kenan sai Allah ya dawo da albarkan nan ta assalam Allah ya samu gani akwai hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma tawadda isnan fillahi azza wa jalla aw fil islam babu yadda za a yi mutane biyu su so juna saboda Allah ko kuma saboda addinin musulunci fa yufarriqu bainahuma illa bi dhanbin yuhaddisuhu ahduhuma in dai kaga an raba tsakaninsu to babu shakka ɗaya daga cikinsu ya aikata zunubi akwai hadisin abdullah bin umar shi ma hadisin abu huraira anas bin malik abdullah bin umar ma tawadda rajulani fillahi azza wa jalla fa yufarriqu bainahuma illa hadasun yuhdisuhu ahaduhuma duk inda aka samu mutane biyu suna son juna ba so na ɗabi'a ba shari'a ba ta la'akari da wannan soyayya ba wai kana son mutum haka nan kurin bala kana son mutum saboda Allah saboda addinin Allah addini ya hada ku sai a samu kun rabu to wannan shi ake nufi da soyayya domin Allah irin wannan soyayya idan ka ga ta lalace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ɗaya daga cikin su ya kirkiro wani abu ga addinin Allah hadisin yana musnad al-imam ahmad akwai riwaya ta abdullah bin umar da yace ma tawadda isnani fa yufarriq fa furrika bainahuma illa bi dhanbin yuhaddithuhu ahaduhuma babu yanda za a yi mutane biyu masoya juna su rabu face a dalilin wani zunubi da ya auku wato ga ɗaya daga cikinsu don haka soyayyar da ake magana ba soyayya ce ta ɗabi'a ba ba soyayya irin wanda mutum kan yi wa mace ko mace ta yi wa mutum ko ka yi ma ɗanka ko mahaifila soyayya ta addini shi ake magana in dai mutane biyu na son juna domin Allah sai ɗaya aka wayi gari ya ki wancan manzon Allah ya ce ɗaya daga cikinsu ya saba ma Allah babu ko shakka domin zunubin shi ke sa Allah ya ɗauki albarkan da ke tare da wannan wato soyayyar da take tsakaninsu domin wannan salama ita ke kawo albarka na soyayya a tsakanin musulmi waɗannan riwayoyin hadisi suna sahihu tarhib hadisi na 2219 da silsilatu sahiha hadisi 637 sahihu jami'i sagir hadisi 2603 don haka hadisan nan sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ya karanta da mu cikin hadisin nan abin da ke tabbatar da soyayya tsakanin musulmi abu na farko shine yada sallama sannan na biyu an samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke tabbatar da cewa kyauta tana tabbatar da soyayya tsakanin musulmi saboda haka yasa manzon Allah yake kwadaitar da musulmai su rika yin kyauta ma juna kyauta ji annabi sallallahu alaihi wasallam tana jawo soyayya tahadau tahabbu wa tashabu shahla abu na uku shine nisantar sabon Allah nisantar sabon Allah shike tabbatar da soyayya ta dawwama amma matukar akwai zunubi to wannan soyayya ba ta dawwama komai kokarin da aka yi a hada kawunan musulmi kawunan ba za su haɗu ba Allah ka samu gani abu na hudu shine nisantar abun hannu shi ma ya zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda hudu din nan akwai hadisin sahal bin sa'adin as-sa'idi yana arba'un hadis ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ga annabi ya ce ya rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas ya rasulullah ka nuna min wani aikin da in nayi mutane Allah zai so ni mutane za su so ni faƙada sai manzon Allah ya bashi amsa iz hadfi duniya ka guji duniya wato ka kaurace ma duniya ka kyamace ta yuhibbuka Allah Allah zai so ka amma matukar kana son duniya to da ba za ka samu son Allah saboda shi Allah madaukaki lahira ya zaba ba duniya wal akhiratu khairul laka min al ula wazhad fima inda nasi yuhibbuka an-nas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kaurace ma abin da ke hannun mutane to mutane za su soka don haka yasa aka ce inda kwadayi da wulakanci matukar akwai kwadayin abin da ke hannun mutane to kaunar da Allah tabaraka wa ta'ala shar'anta a samu tsakanin mu mu wannan kauna tana raguwa inda kana son musulmi da zaran ya zama mai kwadayi ga abin hannunka sai ka ji kuma baka son shi domin soyayyar da kake masa dama ka dauka saboda Allah ne amma saboda faɗayin da ya nuna sai kada fahimtar kamar soyayya taku ba don Allah ba kamar tarku ne hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisin 3310 da sahihu jami'in sahih da kuma sahihu targhib don haka wato idan ana son soyayya ta tabbata ka rike waɗannan abubuwa hudu waɗanda sun zo cikin hadisin manzon Allah idan dai ana son soyayya tsakanin musulmai ta tabbata to wallahi abubuwa hudu din nan dole sai an hada su jama'a sun haɗu ko da ƙungiya ce aka ce ma ta haɗe saboda aikin addini idan wannan ƙungiya ya zama akwai son duniya son abin hannun mutane to babu shakka soyayyar ba ta dawama dole sai baraka ta yi ta shiga tsakani don maganar manzon Allah ce maganar ta annabi sallallahu alaihi wasallam a bas zunubi sannan ya zama ana samun kyauta tsakanin musulmi sannan ya zama ana samun sallama sannan ana nisantar abin da ke hannun mutum matukar babu daɗin ransa wato soyayya tsakanin musulmai tana da muhimmanci kwarai domin hadisin nan yana tabbatar mana aljannar kanta ba ta samuwa sai an same ta kun ga ashe babban abu ne kuma ba ma ba ma aljanna abin nan kawai ba hatta tsayuwar hisabi akwai hadisin abu malikin al'ashari wanda ya ba da labarin muhimmancin soyayya din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane isma'u wa aqilu ku saurara da kyau kuma abin da zan faɗa ku yi ƙoƙari ku hankalce shi kun ga maganar tana buƙatar a yi nutsuwa a yi tunani manzon Allah bai ce ku yi kaza ba la sai da ya ce ku saurara kuma ku hankalci abin da zan faɗa ya gaya masa habbansa wa'alamu ku sani anna lillahi azza wa jalla ibada sannan ya ce masa habbai ku sani Allah yana da wasu bayinsa laisu bi anbiya'a wala shuhada'a ba annabawa bane kuma ba shahidai bane ba annabawa bane kuma ba su yi mutuwar shahada ba amma idan aka tashi a filin hisabi yagbituhumun nabiyuna wa shuhada'u ala manazilihi annabawa da shahidai suna sha'awar matsayin da suka samu wa qurbihim min Allah da kusantar Allah da suka yi su ba annabawa bane ba shahidai bane amma annabawa da shahidai suna sha'awar matsayin da suka samu kusa da Allah a lokacin da manzon Allah ya faɗi maganar dama ya kawo kalma ta jan hankali isma'u wa aqim ku saurara kuma ku hankalci abin da zan faɗa saboda haka Abu Malik al-Ashari yace faji fa yaji'u rajulun min al-a'rabi min qasiyatin nasi sai ga wani mutum nan daga cikin larabawan kauye ya taso daga nesa ya ji maganan amma sai da ya zo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam wa alwa bi yadihi ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa ga manzo isharar yana da bukatar magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah nasun minan nasi kace wasu mutane cikin mutane laisu bi anbiya wala shuhada'a su ba annabawa ba kuma ba shahidai ba ya gabi tsohumul anbiya wa shuhada'u ala majalisihim amma annabawa da shahidai suna sha'awar irin wato mazauninsu wa qurbihim min Allah da kuma kusantar Allah da suka yi sai ce in atkum lana ka siffanta mana su tunda ka ce ba annabawa bane ba shahidai bane ka siffanta mana su saboda mu samu abin riko ko ma kasance cikin waɗannan jallihim lana ka bayyana su ga gare mu ya rasulullah da jin haka abu malikin al'ashari ya ce sai fuskar manzon Allah ta sake manzon Allah yana murmushi ya ji daɗi saboda saƙonsa ya isa abinda ake so a samu dama saƙon ya isa ga mutane su gane har ma ba ƙauye ya fahimci abinda manzo ya faɗa don haka manzon Allah yake murmushi saboda tambayar da wannan ba ƙauye ya masa sai manzon Allah ya ce kum nasun min afna'in nasi wasu mutane ne suna cikin ɗaiɗaikun jama'a ba wai cikin sahabbai bala nawazi'ul qaba'il duk kabilu Allah ya warwatsa su lam tasil bainahum arhamun mutaqariba zaka ga mutum ne da dan uwa musulmi babu zumunci da ya hada tsakaninsu amma haka nan kurum tahabbu fillah suna son juna babu dangantaka na jini babu alaka na kabila babu soyayya saboda ƙasa suna son juna ne kurum saboda addinin Allah manzon Allah ya ce ya baku Allahu lakum yawmal qiyamati Allah madaukaki zai aje musu wata karama a filin hisabi wala yahzabuna kuma Allah yayi alkawari waɗannan ba su razana duk inda ake samun razana daga ƙarshen duniya zuwa tsayuwar hisabi banda waɗannan bayin Allah sai manzo Allah ya ce wa hum awliya'ullahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wadannan sune waliyan Allah ashe waliyin Allah shike son dan uwa musulmi ba yadda za a yi a samu waliyin da bai kauna dan uwansa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne waliyan Allah don haka sai manzon Allah ya karanta aya ta 62 ta suratu yunus wanda yana cikin al-mustadrak al-imam al-hakim hadisi ne da ya inganta an samu hadisin daga abu dardari abdullahi bin mas'ud ubada bin samit abu huraira ga kuma abu malik al-ashari ka duba sunan tirmizi al-imam tirmizi ya jera sahabbai da suka bada labarin wannan hadisi daga manzon Allah yana mujallal na hudu shafi na 567 mas'ala ta hudu game da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'allaka sallama da shiga aljanna النبي صلى الله عليه وسلم يا تعلق سلم لشقاء الجنة والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا وأفشوا السلام تحابوا manzon Allah ya ta'allaka sallama da aljanna me dalili saboda sallamar kanta tana cikin sunayen aljanna Allah yana kiranta darus salami makiyanta ko ba shi ba aljanna domin aljanna sunanta kenan a suratu yunus aya ta 25 wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana kira zuwa ga darus salami ina ne darus salami shine aljanna yana ɗaya daga cikin sunayen aljanna don haka yasa manzon Allah ya alakanta sallama da shiga aljanna don ita kanta sallama aljanna gida ce ta salama kuma hatta gaisuwan aljannan haka Allah madaukake ya faɗa mana a cikin surar Yunus har yanzu a farkon sura innal ladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anhar fi jannatin na'im da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin kaga hatta gaisuwar aljanna sallama ce nan duniya sallama ita ce gaisuwa tsakaninmu aljannar sunanta kenan darussalami gaisuwan da ake cikin aljanna ita ce sallama don haka yasa malamai suke girmama al'amarin sallama din nan akwai littafin ibn qayyim da ake kira sharhu qasidatin nuniya yana juz'i na biyu shafi na 467 ibn ibn al-qayyim jawziya yace faddaru daru salamatin wa khitabuhum fiha salamun wasmu dhil gufrani wato faddaru daru salamatin gida na aljanna Allah ya kira ta daru salami wato gida na zaman lafiya gida wato wanda ke da cikakken nutsuwa da cikakkiyar kwanciyar hankali khitabuhum fiha salamun maganar yan aljanna a cikin ta sallama ne sai ibn qayyim yace wa ismu dhil gufrani sunan Allah kansa mai gafara shi ma assalamu ne yadda yazo cikin aljami' da ahkam alquran na al-imam al-qurtubi al-imam qatada al-hasan al-basri wadanda tabi'ai ne suna cewa assalamu huwa Allah assalamu asali huwa Allah daruhu aljanna wa summiyat aljannatu dar as-salami me yasa ake kiran aljanna darus salam li'anna man dakhalaha salima min al-afati saboda wanda ya shiga aljanna ya kubuta daga dukkan wata cuta ta zuciya don haka aljanna babu hassada babu kiyayya babu gaba babu mugunta Allah ta sa muna cikin masu shiganta to wanda ke gaba nan duniya bai sha mai shiga aljanna abinda manzon Allah ke gaya mana kenan domin siffar aljanna siffa ce ta salama ومن أسمائه سبحانه السلام أقوي حديث ما ديرو cikin sahih bukhari yana abwab sifati salati babu ma yutakhayyaru min ad-du'a ba'da tashahhud wa laysa biwajibin hadith Abdullah bin Mas'ud yana sahih muslim kitabu salati babu tashahhud fi salati Abdullah bin Mas'ud yace da a farkon musulunci idan muna sallah wajen tahiya sai mu ce assalamu ala Allah min ibadihi salama ta tabbata ga Allah daga bayinsa wato muna miƙa sallamar mu ga Allah rashin sani sahabbai suna faɗin haka ranan sai manzon Allah ya juyo yace mana la taqulu assalamu ala Allah kar ku rika cewa sallama ta tabbata ga Allah fa inna Allah huwa salam ai Allah shine assalamu yaushe kuma zaka ce sallama ta tabbata gare shi kaga ya zo cikin hadisi muttafaqun alai yana sahihul bukhari sahihu muslim yana ma karshen suratul hashiri aya ta 23 huwa allahu allazi la ilaha illa huwa al malikul quddusus salam malikul quddusus salamul mu'min al muhaimin al aziz al jabbar al mutakabbir don haka assalamu yana cikin sunayen Allah subhanahu wataala kamar al imam bagawi a littafin tafsirin sa ma'alimut tanzil yace wa qila al murad bis salam at tahiyya sumiyat al janna dar as salam li anna ahlaha yuhayyi ba'dhum ba'dhan bis salam kuma ba yan aljanna kawai ba duk wanda ke shiga aljanna gaisuwar sa kenan hatta mala'iku shi ma Allah madaukaki ya ba mu labari akai a suratul ra'd aya ta 23 zuwa 24 wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad saboda haka aljanna sallam daru salami ne wanda ya shige ta gaisuwansa assalamu ne don haka ita aljanna kamar yadda al-imam ragib ya faɗa yake faɗa cikin al-mufradat fi garib al-qur'an yana mujallar da farko shafin 493 ya ce assalam asali alhaƙiƙiya laysat illa fil janna asalin ma'anar salama ba ta tabbata sai a gidan aljanna saboda haka yasa Allah ya ce darussalami duniya ba darussalami ba don haka salama na haƙiƙa yana ga aljanna iz fiha baqa'un bila fana aljanna ne ake tabbatan da babu karewa to duk wahalar duniya ya gama da ita kenan wahala ta rai ya gama da ita mutukar ya kyautata mutuwarsa akan imani in dai mutum ya mutu da imani to wahala ta kare Allah ka samu mutu da wannan siffa sannan duk wata sha'awa ta sabon Allah ka yi ban kwana da ita saboda haka a wannan lokaci ka koma a siffa ta kamala wa tarahalat ila ma minhu badat an waye gari ka koma ga ainihin Allah mahaliccinka wan fakan min hadhihi alquyud bil mawt wato duk wani abin da ke hana ka walwala rayuwa ta duniya dama saboda kana da rai amma da zaran ka mutu to kamar an kunce ma da baibayi ne idan mumini ne ya rasu to kamar an kunce masa da baibayi ne abinda hadisin manzon Allah ya ce mana kafin ma Allah ya karbi rai din idan aka nuna ma makomanka har ma cewa kake to me kuke jira ba ku dauke ni ba baka ma son a barka da rai baka tunanin baya gaba kawai kake dubawa saboda ni'imar da kake hange zaka samu wajen Allah yace tafsiru za ta suqu'in fil jaw rayuka suna shawagi a sararin samaniya fa tajulu wa tahulu ila haythu sha'at ala aqdarihim min as-sa'i ila Allah ayyam al-hayati Allah yana ba ma rayukan masu imani damar su rika shawagi fa idza taradat hakaza sami'at wa absarat ahwal ad-dunya wal mala'ika mutane za su rika gani za su rika ji za su rika wato hatta saduwa da mala'ikun Allah subhanahu wata'ala fa idza warada alaihim khabaru mayyitin da zarar labari ya iso wane ya rasu min al-ahya wanda ka sani to maza za ka yi kokarin ka isa don ka samu ganin shi za ka yi ƙoƙarin ka iso ka samu ganin wannan ya ce alatilkal masafati wa aksa duk da tazarar da ke tsakaninka da inda wannan ya rasu nisan ba shi da tasiri saboda dama rai ba shi ganin nisa illa gangan jiki ke ganin nisa to ka riga ka rabu da wannan gangan jiki don haka Allah madaukaki ya tsora ka akan wata halitta da tafiya ba ta da wahala gare ka wa tahdusu ma'ahu wa sa'alahu an al-akhbari don haka zaka taho idan aka ce ma dan uwa ya rasu wani dan uwanka zaka taho ka hadu da shi har ma kamar tambaya a gidanmu ina wane ina wane kana tambaya wanda ya rasu wato wanda bai dade da zuwa gare ka ba yace fa subhanallahi al-wahid kahar wannan bayanin yana cikin maganganun da ibnu qayyim al-jawziya yayi game da wato makoman rayuka a bayan mutuwa babu shakka an samu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma a nan ibnul qayyim ya ce banda kafirai banda fajirai mutumin da ya mummunan mutuwa baya samun wannan walwala din baya samun wannan walwala saboda yana cikin azabar Allah Allah ka tare mu in ka ji an ce wani ya samu walwala a bayan rasuwar shi har yana iya haduwa da wasu ‘yan uwa muminai to ya yi kyakkyawan ƙarshe hadisi na gaba haddasana abdullah bin muhammad kada haddasana sufyan bin uyayna an ibrahim bin maisara an tawus bin kaisan al-yamani an ibni abbas abdullah bin abbas ya ce an ni'amu tukfar ni'ima akan butulce mata warrahimu tukfa zumunci akan yanke shi walam nara misla taqarubil qulubi yace ba mu ga abu mai falala irin kusantar zukata na masu imani ba wato kamar Abdullah bin Abbas yana mana ishara ne da falala da take cikin soyayya ga masu imani kaso dan uwanka mumini babu dangantakar jini babu dangantaka wato na, na, na aiki ko sana'a illa kana son mutum ne saboda addinin Allah da ce babu abin da ya kai shi wannan bayanin abdullahi bin abbas ne kuma babu shakka akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu dardari wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqa kuna so in gaya muku abin da yafi daraja na azumi da sallah da sadaka kuna so in gaya muku abin da darajarsa ta tsara darajar azumi ta tsara darajar sallah da sadaka qalu bala ya rasulullah sahabai suka ce muna so kala sai manzon Allah yake salatu zatul bayyin shine ka gyara tsakanin mutum biyu ka shirya tsakanin mutanen da suka suka samu sabani ka shirya tsakanin mutanen da suka samu sabani idan ka shirya tsakanin mutanen da suka samu sabani kana samun daraja ta taɗara ta azumi da sallah da sadaka ashe maganar abdullahi bin abbas ta tabbata lam nara misla taqarubil qulub ba mu ga abu mai lada irin matso da zukatan bayin Allah ba an samu wane da wane ba sa ga maciji suna adawa da juna ka yi ƙoƙari ka shirya tsakaninsu abdullahi bin abbas ya ce ba mu ga abu mai lada kamar shi ba ga hadisin abu dardari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ladan ka shirya tsakanin musulmai ya ɗara ladan azumi da sallah da sadaka wannan abu ya gigita hankalin masana hadisi don haka yasa kowane malami da irin tawili da yake kuma hadisin nan ya inganta daga manzon Allah saboda a karshe annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna fasada zatil bayyin hiya al halika domin lalacewar wato soyayya tsakanin musulmai ita ce ke aske addinin su karshen hadisin ke yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 2640 da gayatul maram hadisin 414 al-imam tibi yace bil hadisi hafsun wa targhibun fi islah zatil bayyini wannan hadisi yana fadaitar da mu shirya tsakanin musulmai wajtinabun anil ifsad fiha mu nisanci duk abin da zai bata tsakanin wato abin da zai bata soyayya a tsakanin musulmai wanda in ka lura wasu kuma aikin su ke yaya za a yi a cire son wani daga zuciyar wani saboda haka za a yi kutun gwila a kulla abin da za a kulla na makirci da sharri aka cewa kai da kake son wani din nan to an cire maka son wannan mutumi daga zuciyarka wannan aikin su kenan abin da manzon Allah ya hana ya ce yi kokari ka sa son musulmi a zuciyar musulmi ba wai ka cire soyayyar musulmi daga zuciyar musulmi ba to amma in aka ce ladansa ya ɗara na sallah da azumi da sadaka fa shin sallan hatta farilla ko ta nafila annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambanta ba saboda ka sai malaman hadisi suka ce to a bar hadisin nan yanda yake yana dai tabbatar mana lallai maganar abdullahi bin abbas babu abin da ya fi shirya tsakanin musulmai lada babu shi domin ka kaddara ma sallar ta nafila ake magana azumin nafila sadaka na nafila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya shirya tsakanin mutum biyu ladansa darajarsa martabarsa ta ɗara ta wanda ya waɗancan ayyuka ko da nafila ne kaga ba karamin aiki ba ne bare kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma bambanta sallan farilla da kuma ta nafila ba don haka abdullahi ibn abbas ya ce lam nara misla taqarubil qulub ba mu taɓa ganin abin da ladansa ya kai kamar a matso da zukatan bayan Allah su so juna ba a maimakon a nisantar da zukatan bayan Allah su kyamaci juna Allah ka tare al-Imam al-Baji shi ma masanin hadisi ne yana da littafi al-Muntaka da ke magana kan hadisan al-Imam Malik yace wallahu a'lamu salah salah al-hali alladhi bainan nasi فذكر أنها خير من كثير من الصلاة والصدقة yayi kokari yayi tawilin hadisin yace na'am ladan a shirye tsakanin mutane biyu masu son juna saboda addinin Allah ya fi ladan sallah da sadaka da azumi sai ce to ba duka bane saboda akwai wasu sallolin nasu wato ba su da daraja saboda haka idan mutum ya shirya tsakanin wasu to yana iya samun lada da ya tsara ladan da wani ke samu a sallan farillansa ladan da wani ke samu a sadakarsa da ladan da wani ke samu a azuminsa amma ba kowa ba ba kowa ba wato yana iya fin wasu salloli wasu azumi da kuma wasu sadakoki yahtamil an yurida bihi nawafil yace tana yiwa kuma abinda manzon Allah yake nufi shine nafilfilu fa yakunu ma'anahu annaha khairun min kaseerin min jinsi salati was sadaqa saboda haka ma'anar hadisin zai kasance wato idan mutum ya shirya tsakanin wasu yana samun lada sama da wato jinsi na ladan da akan samu a jinsin sallah ko jinsi na sadaka ko jinsi na azumi idan aka ce jinsi kaga ya hada da sallan farilla da kuma nafila saboda haka nafila ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake nufi haka in ka duba tuhfatul ahwazi bayanin al-imam ali al-qari shi ma ya tabbatar da cewa lallai hadisin nan yana nuna mana falalan shirya tsakanin musulmai wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ladan yana fil ladan sallah da azumi da kuma sadaka abin da ke nuna maka falalan shirya tsakani shine labarin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin sahih bukhari hadisin sahal bin sa'ad as-sa'idi mutanen kuba sun taba samun rikici a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina anna ahla quba'in iktatab sun samu sabani har kai ga suka yi fada da juna da suka yi fada da juna hatta taramo bil hijara aka waye gari suna jifan juna da duwatsu kuma musulmai ne la fa ukhbira rasulullah sahal yace sai aka ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam labari bizalika fa kana sai manzon Allah yace ishabu bina nuslihu bainakum ku zo mu je mu shirya tsakaninsu wanda tafiyar nan hadisi yana nuna lokacin da manzon Allah ya tafi shirya tsakaninsu ko kuma shirya tsakanin wata kabila a dalilin haka ne lokacin sallah yayi manzon Allah baya kusa saboda haka sai Bilal ya ce ma sayyidina Abubakar ka tsaya ka bada sallah sayyidina Abubakar yana bada sallah sai ga manzon Allah ya dawo lokacin da manzon Allah ya dawo ya shiga sahu sayyidina Abubakar yana ji ya shiga sahu ya ja da baya wannan yana gwada maka muhimmancin shirya tsakanin mutane wanda a rayuwar manzon Allah dama karo biyu aka samu wasu sun yi sallah limanci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba me yasa hakan ya faru ya tafi shirya tsakanin mutanen ba sallallahu alaihi wasallam mu karanta hadisi na gashi haddathana farwa bin abil maghra'i قال حدثنا القاسم بن مالك عن عبد الله بن عون عن أمير بن إسحاق قال كنا نتحدث أمير بن إسحاق يتي من كسن مكن يهيرا مكن شيء إن أول ما يرفع من الناس الألفة farkon abin da za a ɗauke daga albarka na karantarwar manzon Allah abin da za a fara ɗaukewa daga al'umma shine haɗin kai wato suna wannan hira mutanen farko sukan yi irin wannan magana sukan ce abu na farko wanda al'ummar annabi za ta rasa shine haɗin kai abu na farko da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za ta rasa shine haɗin kai wannan hadisin yana da rauni domin abin da ya tabbata abin da ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo riwayar shaddad bin al-aus ya zo riwayar abu darda'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma yurfa'u minan nasi al-ilmu abu na farko da za a ɗauke ga mutane shine jinsin ilimi ilimi na addinin Allah wanda akan haka Jubairu bin wanda ya rawaito hadisin yace falakitu Ubada bin Samit na tafi na sadu da wani sahabi da ake kiransa Ubada bin Samit fa qultu lahu ala tasma'u ma yaqulu akuka Abu Darda'i ko ka ji hadisin da Abu Darda'i ke karanta mana kuwa na bashi labari kala sai yace sadaka Abu Darda'i Abu Darda'i ya faɗi gaskiya in shi ita la'uhaddisan naka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas in ma kana so zan gaya maka ilimin farko da za a dauke ilimin farko da za a dauke shine al-khushu'u tawali'u a sallah yushiku an tadkhula masjidal jama'a fala tara fiha rajulan khashi'a yace an kusa lokaci ya kusa zaka shiga masallaci ana jam'i baka ganin mai sallah yana tawali'u ashe tawali'u shi ma wani ilimi ne nau'in ilimi ne da Allah ya saukar ga sahabbai wata albarka ce da Allah ya ba su idan mutum yana sallah a samu nutsuwa yanzu mutum na sallah zaka ga yana soshe soshe yana gyara hula ya kama gemu da nan alamar babu nutsuwa tare da shi don haka nutsuwa ita ce abu na farko da Allah zai dauke daga al'ummar Annabi Muhammad wannan hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2576 wannan hadisin yana da rauni cewa inna awwal ma yurfa'u minan nasi al-ulfa hadin kai shine abu na farko da za a dauke wa mutane hadisin yana da rauni saboda yana karo da wancan hadisin ingantacce abu na farko da za a dauke ga mutane shine tawali'u don haka za ka shiga masallaci da wuya ka samu mutum mai tawali'u Allah ya samu gani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك